dan ba a manta ba a jiya mun shiga suratul nisa'i aya na sha biyu za a shiga na sha uku insha Allah akar makalla bismillah
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك حدود الله من يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخل نارا خالدا فيها هم عذاب مهين واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم وإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يغشوهن أو يجعل الله لهن سبيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تلك الأحكام المذكورة من أمر اليتامى وما بعدها حدود الله شرائعه التي هدها لعباده ليعملوا بها ولا يعتدوها وبايا ألا يا فديه كنتو كنتم مرايو نقالو لكم شأن ماتا وأنا ينا فدا وانتو كنتو كنتن وانا أتأمتا نأل أمر marayu da abin da yake bayanta hududullahi haddodi ne na Allah shine shara'ihi shari'o'insa allati haddaha li ibadihi wanda ya iyakace ga bayinsa li amalu don su yi aiki biya da ita wala ya atadduha kan su ketare ita man yata'illaha duk wanda ya bi Allah wa rasulahu da manzon Allah fi ma hakama bihi cikin abin da Allah ya hukunta da shi yudkhiluhu ko nudkhiluhu bil ya'i wan nun zai shigar da shi ko za mu shigar da da shi jannatin gonaki tajrimin tati al-anhar wanda koramu ke gudana karkashin ta khalidina fiha ababan qaddara madawama a ciki wa zalika wancan ka shine al-fawzul azim rabo babba wa man yati Allah wa rasulahu duk wanda ya saba wa Allah ya saba wa manzon Allah wa yata'adda hududahu ya ketar haddodinsa yudhiluhu ko yudhiluhu bi wajhayn za mu shigar da shi naran wuta khalidan madawami fiha a cikin ta wa lahu fiha azabun muhim azaba mai wala ma'abucin walakantuwa ya tabbata ci ruwa'iya fil zama'iri fil ayatayn lafzun man an kiyaye lafazin man a cikin lamirai guda biyu na nudkhilhu din wa fi khalidin a cikin khalidin akwai ma'ana ha ma'ananta wallati yatina al fahishatu min nisaikum ran shiga kuma fadin wasu hukunce hukunce watannan mata yatina da suke zuwa ma al fahishatu al fasha al fasha anan ana nufin zina min nisaikum daga matan ku fastashidu alaihinna arba'atun minkum ku kafa shaida akan mutum hudu minkum daga cikin ku min rijalikum almuslimin daga mazajen ku musulmai fa in shaidu alaihinna idan sun shaida sun ba da shaida akan su biya da ita shaidan zina wanda ya fi kowane shaida wuya don sai an samu mutum hudu ko mutum hudu nan dukkan su mazaje su gansu kaman turmi da tabarya da ɗaya ba zai kasa cikawa ya ce shi dai ya gansu a kwance wuri daya to shaidan bai tabbata ba sai Allah subhanahu ta'ala ce idan aka samu mazaje suka shaida akan fa amsiku hunna ku tsare su fil buyuti a cikin dakuna wamna'u hunna ku hana su min mukhaladatin nasi daga cudanya da mutane hatta ya tawaffai hunna al-maut har dai mutuwa ya zo musu ai mala'ikatu ko mala'ikun mutuwa aw ila an yaj'al Allahu lahunna sabila ko Allah ya sanya musu wani hanya ila al-khuruj zuwa fita kaga wannan aya ana karantawa amma mansukhiya ce ba a aiki da ita don ayan da zai zo gaba ya warware wannan da idan mace ta yi zina abin da Allah ya ce a tsare ta a sa ta kaman kurkuku wa daki kar ta fita har mutuwa ya zo mata to daga karshe sai Allah ya ce au ya ji Allahu lahunna sabila ko kuma Allah ya kawo wani hukunci wanda daga baya ya kawo hukuncin wanda zamu ji shi nan gaba muna umiru bi zalika an hore su da yin haka ne tsare wannan awwalal islami a farkon musulunci thumma ju'illa lahunna sabila sannan aka sanya musu sabilan hanya shine bijaddil bikiri in budurwa ne wanda bata taba aure ba bikiru yana daukan namiji da mace bikir wanda bai aure ba namiji bikir wanda bai aure mace ba to wannan abin da Allah ya ce masa sabilan da ya bayar maimakon tsarewan mi'atan bulala ɗari ne wata garibuwa da bakuntar da ita aman shekara guda warjimul musanati da jefin matar da ta zamo musina wanda ta yi aure wa fil hadisi ya zo a cikin hadisi lamma bayyana al-hadd yayin da aka bayyana haddi qala sai annabi ce khuzu anni khuzu anni qad ja'ala Allahu lahu sabila da aka saukar da ayan na cewa za a yi rajibi ga wanda ya aure za a yi bulala ɗari dama Allah ya ce ila an yi ja'ala Allahu lahu sabila sai annabi na ce to ku karba ku karba ga sabilin din Allah ya kawo maimakon tsarewa da za a yi na shekara guda ga abin da Allah ya ce yi walla ya واللذان يأتيانها منكم فعارضوهما فإن تابا وأكلا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم كان الله عليما حكيما واللذان ودنن تعف إلى النبي تعفيب النون وتشديدها واللذان كو واللذان waɗannan ya tiyani da suke zuwa ma alfasha alfahishata azzina awul luwada ko yin luwadi min kun daga cikin ku ayyar rijali ko mazaje fa kuma ku cutar da su amma cutan bisabbi da da zagi wallarbi da duka bin ni'ali da takalma dan su a larabci idan ka bugi mutum da takalmi iyakan wulakanci ya zama ke to Allah subhanahu wataala ce in an kama irin waɗannan mutane amma duk da haka shi ma an yi nasihin ta a zage su a buge su da takalma fahimta ba idan suka tuba min ha daga zinan wa asla al'amala suka kyautata ayyukansu fa'aridu anhuma ku kawo da kai gabanin su wala tuzuhuma kar ku cuce su inna Allah Allah kana tawwaban mai yawan karban tuba ne alaman taba don rahamarsa yakan ce tawwaban mai yawan karban tuba kamar yadda kake mai yawan zunubi shi ma ce shi ma mai yawan karban tuba rahiman mai rahama bihi da shi wa haza amma wannan aya mansuhun an yi nasin da ma'ana an ɗauke ta bil hadi da hadi ni uri da bi zina in ana nufin zina ne wa kaza haka nan in uri da bi wa da in da shafi dan ya ce wallazani ya ciya ne alfahishata bayan ta an fassara shi da zina an fassara shi da luwadi da yace to idan ana nufin zina ne kamar yadda aya ta kawo to wannan an yi nufin sa amma in ana nufin luwadi ne a wajen shafi lakin al-maqul bihi amma wanda aka yi zina da shi wanda aka yi luwadi da shi la yurjamu ba za a jefe shi ba inda ko amma a wajen shafi amma a wajen malik da wanda wanda ya luwaɗin da wanda aka yi luwaɗin da su a jefe su imamu shafi ya ce wanda dai ya yi luwaɗin shi ne za a jefe shi wancan kuma a daddake shi wa in kana musulman ko da musulmi ne bal yujladu a yi masa bulala shi wanda aka yi da shi kenan wa yughrabu ababantar da shi wa iradatu liwadi anan ayan nufin liwadi azharu ya fi bayyana bi dalili saboda dalilin tasniyatil lamir cewa fa in ta ba fa in ta ba kaga su biyu kenan dan wal awwalu na farko arada zina ya nufin zina ne wal arada ya nufin azani wa zaniyatu wa yarduhuma tabinuhuma bi min an ce man a cikin su al muttasilati bi lamir rijali wa ishtaraka wa ishtiraku ma da tara su bil aza a cikin cutarwa da tuba wal iradu kauda kai wa huwa shi makhsusun abin kebancewa ne bi rijali ga mazaje ma taqaddama saboda abin da ya gabata min nisa'i daga mata bin hafsa a cikin zarewa innama tawbatu ala Allah iyaka tuba wanda Allah ya wajabta allati kataba ala nafsihi qamulaha wanda ya rubuta makansa zai karba bi fallihi da falalansa ba wai don wani abu ba Allah yakan karbi tubanka da falala irin nasa ne to wannan tuban lil ladina ya'maluna su'a zai karbi tuba ga waɗanda suka aikata sakon Allah bi jahalatin da jahilci halun ai jahilina sun jahilci aikin da suka yi cewa ba mai kyau bane za a sau rabbahu in suka sami ubangijin sun ma yatubu na min qaribin sannan suka tuba a kusa ma'anan kusa anan wato a zamani kankani min zamanin qaribin mu zamani makusanci kabla an yarga rutun gabanin su kai gargara dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku yi tuba Allah zai karbi tuban ku kamar yadda aka yi ruwaya Allah yana karban tuban bawa matukan mala'ikan mutuwa bai zo ya jaran ba kamar yadda sai na Abubakar yace wani rai ji sai na Abubakar yana cewa wani numfashi bai taba fita a wuri na na zaci wani zai dawo ba zan mutu saboda kowane lokaci tana iya faruwa saboda haka dan adam baya fita ko ina sai da izinin Allah ba zai dawo ba sai da izinin Allah in Allah ya ga dama in ka fita sai ya dawo da gawa in Allah ya ga dama kana waje shikenan an ce wata rana malaika jibril ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ubangijinka yana gaishe ka ya ce a gaya maka duk ɗaya daga al'ummanka ya tuba kamin shekara da mutuwansa an gafarta masa sai annabi ya ce shekara kuma ai shekara ya yi yawa sai ya koma sai ya dawo ce ubangijinka ya ce a gaya maka duk al'ummanka wanda ya tuba kamin wata guda daga rasuwansa Allah ya gafarta masa annabi ya ce wata ya yi min yawa ya koma ya dawo ce ubangijinka ya ce a gaya maka duk mutumin da ya tuba kamin ya mutu da mako guda an gafarta masa annabi ya ce mako ya yi yawa aka dawo ya rasulullahi ubangiji ya ce a gaya maka duk al'ummanka wanda ya tuba a ranar da zai mutu kamin ya mutu Allah ya gafarta masa ya yi min yawa sai to Allah ya ce a gaya maka matukan al'ummanka ya mutu ba ya ga mala'ikan mutuwa ana zararin har an kai makogwaro ba an gafarta masa ya ce to yanzu na ji magana yanzu na ji magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi rahama kullum Allah subhanahu wataala yace ya wajabta karban tuba akan bawa wanda ya saba ma Allah matukan bai kai gargara ba matukan bai kai ana zararan har bai iya magana ba ko da ya kai bai iya magana in yayi nadama a cikin zuciyarsa sai kaga Allah ya gafarta masa an ce mala'ika yakan rubuta aikin bawa mummuna ya je kenan zai sa a cikin littafin sai ga an shafe an mai da shi kyakkyawa sai ce a ya ubangiji gashi na rubuto mummuna na ga kyakkyawa a wajen ya aka yi haka ka san dai ba na yi da gangan mane ya aikata ne ce ai bayan ka fito ya yi nadama a zuciyarsa shi yasa na shafe wannan mummunan mummunan na sa kyakkyawa don haka kullum kai aiki na mummuna kai maza maza ka tuba ga Allah ka kuma ci haushi a zuciyarka cewa ba za ka kara ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ulaika waɗannan ya tuba Allahu alaihim Allah yana karban tubansu wa kana Allahu aliman Allah masani ne bi khalqihi da halittansa hakiman gwani fi sun'ihi a cikin aikin sa bihim da su
ولكن التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما
نعم وليست التوبة باب توبة للذين يعملون السيئات قوانا سكا ايكا مونا ايوكا الذنوب حتى اذا حضر احدهم الموت sai lokacin da mutuwa ya halarto maɗayawa a haza ya riko fin nabi a cikin zararai kala sai ce inda mushahadati ma huwa fihi lokacin da ya ga halin da yake ciki bayan duk ya ga malalatansa bai tuba ba yanzu ya ga tabbas zai mutu sai ce ni tubtu lana ni na tuba yanzu Allah ce wannan kan ban rubuta karban tubansa ba dan fala yanfa'uhu zalika wannan bai amfanan sa wala yasmanu minhu ba karba gare shi ba irin tuban fir'auna kenan da ya gama tsiyansa sai da ya je ya ga mala'ika zai za a cikin ruwa sai shi amantu bil ladhi amana bihi wa nusra Allah ya ce ba nan ba ba nan ba da baka shigo ruwan bane eh amma kuma mai barci amantu billahi sai ce na ba da gaskiya da abin nan da bani isra'ila suka ba da gaskiya da shi sai mala'ika jibril ya ɗibi ƙasa ya cusa a bakin sa Allah da rahama kare fa la ilaha illallah Allah sai tsira da shi aka ce ba za ka ba nan ba ala kulli halin kar duk lokacin da ka ga yana cikin wani hali kar ka bushe ga barin tuba walal Allah ya ce waɗannan kam wanda in sun kai gargara rai na fita su ji Allah na tuba ba a mahallinsa bane والذين يموتون قولا نسجي متوا وهم كفار سنا كافرين سن متو كافرين إذا تابوا في الآخرة إن سن سن توبا لاهرة إن معاينة العذاب لوكا إن سكا عذابا لا تقبل منهم بلا كربانا قريسبا نعم وأولئك وتنشانك أعتدنا لهم عذابا أليما من كان تامس عذابا من ردني يا أيها الذين يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعبدوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فأتي أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا
يا أيها الذين آمنوا يا ولد تبارك يا الله لا يحل لكم لكم بحلت غريك أن تنسوا النساء كجاج ماتا ذاتهن ذات سكرها كوكرحا بالفتح واللم لغتان أي مكرهن على ذلك سبب سوكا وانا آية da a zamanin jahiliya a farkon musulunci idan mutum ya mutu ya bar mata ya karama wato wadda bata tsufa ba sai ɗansa ya zo ɗan da ya haifa ba da ita ba ko kuma wani makusancinsa sai ya ɗauki tufafi zai jefa a kan ta ce ya kama ya kama ma'ana ya kama nan ko dai ya aure ta ba zai biya sadaki ba ko ya auren da ita ga wani ko ya karbi sadakinta ya rike ko kuma ya cuce ka har sai ta fanshi kanta ko ta mutu akan haka idan ta mutu ya karbi gadonta to sai wani mutum ana ce shi abu ya mutu yana da mata sunan ta kabisha bintu mi'anil ansari sai ɗansa ya zo ya tsaya sunan shi kaifu sai jefa rigansa akan matan ya ce shi ya kama ya batta bai kusace ta ba bai ba ta abinci ba sai ta kawo kara wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce Abba Qais ya mutu ɗansa ya rike ni bai ba ni kuɗi ba bai ce da ni ba bai rabu da ni na je na aure ni ba manzo Allah ya ce ki zauna a cikin ɗakin ka har Allah ya kawo al'amari a cikin ki don a wani farkon musuluncin yadda jahiliya yake ake yi haka ake tabbata akai sai Allah ya kawo hukunci akai kamar yan kuntuna suratul mujadalati na matan da mijinta ya zihari da ita da a musulun kamin zuwan musulunci in ka ce matanka an cika zari ummi ke kaman bayan uwa ta ce ko ko ke uwa ta ce ta haramta har abada babu aure to babu wani hukunci a wannan to shi ta kaga har musulunci ya zo akan haka to irin wannan ne wannan musulunci bai ba da komai akan wannan ba sai da wannan mata ta zo ta ce ya rasulullahi wannan mijina abu kai ya mutu ya ban ɗansa kai su ya zo ba ni na haife shi ba ya zo ya jefa mun bargo to ma'anan ya jefa bargon nan ya kama ba mai aurenta sai shi in yana so ya aura ko ko a ya auren da ita ba sadaki ko ta ta zama hakan nan ta mutu ya ci gadonta annabi ya ce to Allah bai ce mun komai ba je ki zauna sai Allah ya kawo hukunci to sai ko Allah ya kawo hukuncin kamar yadda ya kawo wancan mata da take ta cewa mijina ya sake ni ya bani ni zaro me annabi ya ce ni na gauke sa ko tace Allah kana ji na Allah ka kawo magana a kaina sai Allah ya kawo kasumi Allah qawlan ya ka wannan ba na'am Allah ya ce ba alaka ku gaji mata turu an tilas ba ala zalika bi tarantanin ka na'am kanu fi jahiliyyati sun kasance a cikin jahiliyya yarisuna nisa'a qaribaihim suna gadon matan makusantansu fa in sha'u in sun ga dama ta zawwajuha su aure ta bila sadakin aw zawwajuha ko su aurar da ita ga wajen wani wa su sadaka su dauke su karbi sadakin aw azaluha ko su cuce ta hatta taftari har dai ta fanshi kanta bima warithu da abin da ta gada ta ce in dai kayan gado da na gada ne wajen ubanka ga kayanka aw ta mutu ko ta mutu fa yarsuha su gaje ta fanhu an zalika Allah ya hane su gabanin wancaninka wala an ta'buduhunna Allah yake kar ku cuce su tamna'u azwajakum kwanan matanku an nikahi ghairikum aulan wadansunku bi imsakihinna da rike su la ragabatan ba dun kwadayi lakum gare su hinna cikin su liraran din cuta wancan matan uba ne ko matan dan uwa wannan kuma a ka saki mata ka hana ta ta je ta aure Allah ce kar ku haka li tazhabu bi ba'di ma atitumun don ku tafi da sashin abin da kuka ba su min al-mali na sadaqi illa an yati na bi fahishatin sai dai in sun zo da alfasha mubayyinatin bi fatil ya'i mubayyanatin wa kasr ya mubayyinatin ai bayyanatin ai hiya bayyanatu aw zina ai zinan ko zina aw nushubin ko ko in yadda da miji to falakum an tudaruhunna ya halatta gare ku ku cuce su amma irin cutan kamar na duka haka da zagi hatta yaftali na su fanci kansu mingun na gare ku ya hatali ina su yi hul'u da ku wa ashiruhunna ku zaman ta kewa da mata bil ma'ruf da ya kamata bil ijmali da kyautatawa fil qawli in kana cikin tare da mata to ashiruhunna bil ma'ruf ko da magana za ka gaya mata banda zagin iyaye banda cin mutunci din shine bin ijmali da kyautatawa dan ubanta ubanka ne uwarta ma uwarka ne to in kuma kana zagin uwar matanka ko uban matanka wata rana da zagi ka karka ji haushi domin uba uba ne to Allah ya ce fil qawli a cikin magana wan nafaqati da ciyarwa ku ba su wal mabiti da wurin kwana bayan kare tumuhunna idan kun ki su fasbiru ku yi haƙuri wani lokaci kana tare da mata sai ka ji ba ka son zama da ita haka kawai to ko da kun ki sunnan ku yi haƙuri dan watakila fasa an takarhu shay'an da sannu za ku ki wani abu wa ja'alu Allah fihi khairan kaseeran Allah ya sanya alkhairi ne yawa ci wa la'allahu ja'alu fihi zalika kila Allah zai sanya alkhairi bi an yarzuqakum minhunna waladan salihan an ce akan wannan ne wani mutum salihi ya wuri wata mata ya zauna tare da ita bayan haka sai ya kita sai ta haƙuri ya ta haƙuri a zamantaka da ita to Allah yana nufin cewa kai haƙurin nan to wannan mutum suna zaune da matan tana cutanta tana cutanta matukar rayuwarsa ya ce to Allah dai ya ce ku yi haƙuri ai haƙuri sai haƙuri sai ta mutu sai ya ce alhamdulillah alhamdulillah Allah ya ji kanta amma dai alhamdulillah alhamdulillah sai niyan ba zai auri mata ba har abada to ya zauna wata rana yana bacci a baitul muqaddas a cikin masallaci yana sai ga mala'iku na sakowa da daddare suna ibada a kulus wannan in ya zo zai wuce sai ce kai akwai wani mutum shu'umin mutum wanda ake fushi da shi a nan wurin ah wane ne bai sani ba waɗannan jama'a mala'iku sun ce akwai wani mutum wanda ake fushi da shi na wanda ya hasara waye bai sani ba yana jin kun ya tambaya can a ƙarshe sai ya kira wani mutum da wani a cikin baccin ba yana tambaya wai waye mashu'umin nan sai aka ce ai kai ne ni me nayi da lokacin da kake da mata kana cutan tana cutanka kana haƙuri Allah yana ɗaukaka aikinka na lada kamar rabin na mutanen garin ku duka amma tunda kace ba za ka aura ba dan cutarta to shikenan an ɗauke wannan an ɗauke ma'ana kenan ana nuna maka cewa idan kana tare da mata tana cutarka to kai haƙuri kai haƙuri dan manzo Allah ya cewa mata ɗin nan zama da su fitina barin su kuma tafiyar lada dole ka zauna da su man taba ganin mutane masu raunin hankali masu raunin addini kamar su ba su tafiyar da hankalin mutum wanda ke mara kyau to daga wannan mutum da ya tashi ya ce to da lada nake samu ban sani ba ya ce to hudu ma zan aura ya dauri hudu ina Allah ya ce fa in karihtumu hunna idan kun ki su fa sai an takara wushan da sannu kuna kin wani abu Allah ya sanya alkhairi a tsakanin nan akwai da a ciki din da yawa za ga ana ta tashin hankali ai ta fitina kamar za a rabu to akwai da a tsakani sai Allah ya fitar da shi na'am وإن أردتم أن تبدال زوج مكان زوج وآتيتم إهديهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أخذ بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا وإن أردتم استبدال زوج idan kun ga nufin musayan mata makana zaujin matsayin wata mata aka biha badana bi an takattumuha kuka sake ta وقد آتيتم إيداهن كنتارا حقيقة كن با ɗaya daga cikin matan nan kintaran dukiya mai yawa na sadaki fala ta kuzo min shay'an kar ku karɓa daga cikin sadakin nan da kuka bayar wani abu hatta ku zo na ku yanzu kuwa karɓe shi nan don zalunci wa isman da zunubi mubinan bayanan bayanan ne wa nasbuha alal hali wa isman mubinan wal isbhamu litawbi cewa ata kuzo na hu nan zargi ne wurin in kai bai kamata ku aura ku karba ba ma'ana in dai har ka saki mata kai da kanka ka ce ba ka yin auren to ko nawa ka bayar tashi ba za ta karba ba kar ku karba in ji Allah in dai ita ta ce ba ta son ka ba ta son auren to wannan kuma sai a koma babin kul'u to Allah subhanahu wa ta'ala ce ka ku karba wa kai ba kaka ta hudunahu za ku karbe shi aiki ayyu wajhin ta wani fuska za ku karba alhali wa qad afza ba'dukum ila bali sashi ya sadu da sashi bil jima'i da jima'i al muqarrar lil wanda ya tabbatar da sadakin wa khadha minkum misaqan galiza sun karbi alƙawari mai tsanani daga wurin ku wa huwa ma amara Allah bihi shine abinda Allah ya horo da shi min imsakin bi ma'rufin aw tasrihun bi aw tasrihun nabi ku rike su da ya kamata ko ku sallame su da kyautatawa lalle ne in ba za ka ba mata haƙƙinta da Allah ya bata ba to lalle ne Allah subhanahu wataala ya ce tasrihuhunna bi ihsani ka tsare mata ka yi tafiyanka ka yi ba abinci ba komi ba wani mai gadi ba wani mai tsari to Allah ya ce ka sake ta wannan ba haka ya kamata ba idan ko a'a za ka rike to ka rike da ya kamata sannan wala tankihu ma nakaha aba'ukum kamar yadda muka faɗa a can baya wannan kaisu din nan da ya mutu ɗansa ya zo ya ce ya kama kaga babu wani hukunci a cikin musulunci a wannan lokacin to yanzu ga hukunci ya zo wala tankihu ma nakaha aba'ukum haramun ne ku aure abin da iyayenku suka aura min nan nisa'i daga mata illa ma qad salafa sai dai abin da ya shuɗe min fi dukun daga aikin ku zalika fa innahu ma'fun anu an yaze gabarin sa an ce illa ma salafa din nan Allah ya ce haramun ne ka auri matan babanka amma illa ma salafa an ce saboda annabi Muhammadu aka kawo illa ma salafa saboda a cikin kakannin annabi akwai wanda ya auri wanda ya auri matan babansa a ciki kamin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai Allah ya kare annabi ya ce to illa ma salafa wanda ya shude ba laifi kar ka zo wata rana Allah ya ce ai ba iyayen annabi ba cikin wani yayi haka Allah ya ce illa ma salafa kawai to na bima illa ma salafa innahu aynika hunna auren su fa kana nikahunna kana fahishatan ya zama alfasha ne قبيحا ممونا ومقتا فشيني سببا للمقت سببيني نفشي من الله دغ الله شي مقت النوم وهو اشد البغل شيني ما في تنانين قيايا وساء يايموني سبيلا تبركي طريقا ذلك وان شانك
حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم واماتكم وخالاتكم وبنات وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وهلائل أبنائكم الذين من أخلابكم وأن تجمعوا بين الأخفين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما.
وسمع الله سبحانه وتعالى بايا حرمت أولاد ما تم آية بيوتي yanzu kuma ya faɗi matattaki guda bakwai wanda haramun ne ku aure su to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya ƙara wasu bakwai mana akwai bakwai na dangantaka akwai bakwai na shan mama matan da ta shayar da kai ba ita ta haife ka ba ta baka mama uwarka ne to abin da ya tabbata a tsakaninka da uwarka na rashin aure da duk danginta to ya tabbata ga ita ma matan da ta shayar da kai shi ne Allah zai gaya mana matattakin da suka haramta in ka tara su wanda suka haramta nan goma sha hudu ya kai sha biyar wani mara alaikum ummahatukum an haramta muku auren uwayenku mata an tankihu hunna ku aure su wa shamilat al-jaddatu min qibali al-aqab aw al-ummi to anan an ce ummahatu to uwarka uwar uwarka ma ta shiga kakarka kenan haka nan uwar ubanka ma ta shiga shine kyauta minan jaddatu min kibalin abbi aw ummi wa banatukum an haramta ku auri ƴaƴanku mata wa shamilan banatul auladi haka nan ƴaƴan ƴaƴanku maza da ƴaƴan ƴaƴanku mata jikokin ku haramun ne wa in tafanna koda kun yi kasa koda sun yi kasa ma'ana koda jikan jika wa aqawatukum Allah ya haramta ku auri ƴan uwanku min jihatil abi aw ummi ta jahan uwa ko jahan uba haramun ne ka auri kanwan babanka ko yar babanka ko kanwar uwarka ko yar uwanka wa amma tukun da ammomanku ammomanku akhawatu uwa yan uwa mata na babanninku wal darikun da kakanninku wa khalatukum da yan uwan uwayenku ay akhawatu ummahatukum wa jaddatukum da kakanninku wa banatul akhi haramun ne ka auri ƴaƴa mata na dan uwanka kowane irin dan uwa akwai shakiki akwai da abbi akwai da ummi dan wanda kuka tara uwa da uba da shi ba za ka aure yarsa ba wanda kuka tara uba ma ba za a aura ba wanda ka tara uwa ma haramun ne ka aura wa banatul ukhti da yar uwa yar yar dan uwa yar yar uwa banatul ukhti dan yar yar uwa kaman kanwarka ko yanka wai da kullu bihin na auladu ya'yansu ma sun shiga wa ummahatukum allati ardanakum da uwayanku mata amma waɗanda suka shayar da ku qabla istikmalil haulaini gaban cika shekara biyu خمسة للآت شاء شاء بير كما بين الحديث to kamar yadda muke faɗa kwanakin baya da yake shi mai wannan tafsiri wa su jalalaini shafi'awa ne shi yasa suka ce wa ummahatukum allati arla'anakum uwayenku da suka shayar da ku kamin cikan shekara biyu sai yace khamsa la'atin sha su biyar kama bayyana wal hadisu kamar yadda hadisi ya bayyana amma liko yace a shi wannan hadisin bai dauke shi ba shi ba zai dauke shi ba yana na ummahatu zainikum ummahatukum lati arbanakum ko da koko ne guda ɗaya inji imam malik in ka so tuna marmaci shikenan haramun ne matan nan ta zama uwarka ba za ka auri uwarka ba ba za ka auri yarta ba ba za ka auri uwarta ba ba za ka auri uban da ai aka bubbugar da nonon da wurin shi ba to shi ne hadisi ce umma ya ce kama bayyana hadis saboda karka ga an ce hamsar la'ati yuharrimna amma imam malik saboda tsanani ma ya ce wai ko da za a ta tsinono ne a sa a kofi a ɗiga ruwa a ciki in dai gardin ya shiga cikin yaro an haramta ranar za ka ga masu amfani da hadisi ba fikiro za ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamin a haramta maza su dinga shikamin a sa ma matansa sulke su daina fita wa kan nabi biyu tukunna so maza suna shiga wajen matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa da Allah subhanahu wataala ya sa hijabi to akwai wani wanda sai da na Aisha tana son sa ya shigo wajenta sai Aisha ta tatso mamanta ta bashi Aisha amma fa mai girma ne ya girma to kaga kuma wannan ilimin da ba don an ce kaga su girma da haure ne wancan ko ya girma Aisha ta ce tunda ya sha mamana ya zama ɗana ka dinga shigowa waje na kullum to kaga wannan ya faru ne bayan ya girma da girmansa to ala kulli halin dai wancan wani ilimi ne kuma daban wannan ilimi dai in dai har yarinya ta sha yaro ya sha maman mace ta zama uwarsa ba aure tsakaninsu wa akhawatukum da yan uwanku mata min ar-rada'ati na shan mama ma'ana in an ka sha mama da mace to ta zama kanuwarka ko koyarka don matan nan ba dama ka aure ta ba dama ka aure ƴaƴanta na wa yahqu bi zalika bi sunnati an niskar a hadisi albanatu ƴaƴa mata min hada gare ta wa hiya man arda'atuhunna mawdu'atuhu wanda abin takin sai sha da su ma'ana kana da mata matan nan sai aka kawo mata wata jinjira ba taka ba sai ta sha maman matarka to kai din ba za ka auri wannan yar ba domin nonon matarka nan ya samu daga maniyin ka ne saboda haka ta zama yarka na'am wal ammatu da ammuma wal qalatu da qalula dun na shan maman wa banatu akhi da yaya mata na dan uwa wa banatu ukhti da yaya mata na yar uwa mina daga ne li hadisin saboda hadisin da yazo ya hanamu min rubai min ar-rubai ma yahrum bin nasab ya haramta da shan mama abinda duk ya haramta na dangantaka رواه البخاري امام البخاري يا رويته wannan hadisi wa ummatu nisaikum haramun ne ku aure ƴan uwayen matanku wa raba'ibukum da aburoyinku jambu rabibatin wa hiya bintu zawjati ƴar matarka min gairihi kamar ta zo gidanka da agola to wannan ba dama ka aure ta Allah fi fi hujurikum wanda suke gidajenku tazawwaju tarbuna kuna goyanta sifatin muwafaqatil ghalib wannan sifa ne wanda ya dace da galibi in ka auri mata da ɗiya ai za ta zo gidanka da shi shi yasa Allah ce Allah fi fi hujurikum shi yasa ya ce wala mafhuma laha ba mafhumi gare ta ma'anan wannan Allah ya ce mata wato wa raba'ikum abulan wanda suke gidan wanda suke gidan to an ce za a yi mafhumi wanda ba ku gidan za ta aure ki ko shi yake to karkace wannan yana da mafhumi don man duki da mafhumi idan mutum ya faɗi magana akwai ainihin fahimta a ciki in dai an ce za a fahimci wani abu a nan Allah fi fi hujurukun wanda suke gidajenku to sai a fahimci kenan ashe wanda ba su gidajenku za su aure su kenan sai ce wannan bai da mafumi kawai dai abin da yake galibi yawanci in ka aure mata ta kan zo gidanka da yarta ne ta goye ta a wajen har ta aure da ita ko ban da ya karɓi abinta saboda haka aka ce Allah fi fi hujurukun ba ana nufin wanda ba ta cikin gidan za ka aura ne ba shi yasa yake don ka gane la mafhuma lahu wa min nisaikum allati dakhaltum bihinna daga matan ku da kuka shiga daki da su ai jama'atu muhunna kaga shari'a ya ce in ka aure mata haramun ne ka aure diyarta to amma akwai lokacin da bai zama haramun ba misali gida ne aka ce maka da zaurawa sai ka je nema da ka je neman aure a gidan ana nan sai ka ga wata aiko ta yi kuka daidaita kuka daidaita ka kawo ta daki an daura aure sai gobe ka je irin gaisuwan nan kamin a tare shikenan sai ta auro ta ta turo yarta budurwa ta kawo maka ruwan sha da tabarma sai a kawo ke kuma ba a nan gidan kike da ce a nan gidan nake ya aka yi aka kai ba miji tsofaffi ba ne me ke faruwa a to me in gudu ji tsofaffi ai wanda ka auren uwa ta ce uwan ki ne sai ya kwashe kayan shi tafi sai ya ci a sai an jima sai ya dawo sai ya ba uwan ta gada sai ya aure uwa yar to ai uwa ya ta ba ta aure sannan miji tsofaffi to ga ita tana nema uwa ta ta samu to shi isa shari'a ce min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna allati dakhaltum bihinna wanda kuka shiga daki da ita amma daura aure ba shiga daki ba bi har wata ga aure ita yawa ka zo ne kawai kaga uwar da aka ce ai ga yan ma ba ta da miji wannan yanzu ne a da na sani da mai wannan ba to ki ce mace sai an jima kuma mu saduri kaza an jima sai ka aiko wanda daga da wallahi auren da dai ba na yi sadaki da kin sharabi na koma ga aiki to shi sa eh Allah ki da haddun mihinna kenan ma'ana in ba in lam takunu da haddun mihinna to idan ba ku shiga daki da su ba la junaha alaikum babu laifi akan ku fi nikahi banatihinna a cikin auren ƴaƴansu mata idza faratu muhunna in kula ba sai dai kuma wani kallo za a yi juna uku وهلائل أبنائكم الذين من سلابكم هكذا حرام نيكو أو دماتين يأينكو الذين من أصلابكم وانت سجنكم بخلاف من تبنيتموهم سابان وانا كفر كيف يا يا فلكم نكاو هلائلكم هلائل يا لتك أولي يا ينسو قال القرآن كنا الذين من أصلابكم akwai ɗa da ake ce mashi ɗa wanda ba kai ka haifa ba ɗan wanka ɗan ƙaninka duk ɗanka ne amma ba sulbin ka ya haife shi ko akwai wani dan aboki ma yakan ce maka baba to duk waɗannan shari'a ya ce bai haramta ka auri matansu ba amma dan da kai ka haifa ne fita daga tsatsanka to haramun ne ka auri matarsa amma dan dan uwanka ya saki mata sai ka zaka lallaba a aura to shi sa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya riki zaidu zaidu wanda manzo Allah Usama ibn Zaid Usama ibn Zaid wanda manzo Allah sallallahu alaihi Usama to habbun nas ilayya ma fasha Fadima Usama to nafi son shi fiye da kowa sai dai Fadima take gaban shi a wajen sona manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rike shi da dan annabi bai baya da ƴaƴa wanda suka balaga sai manzo Allah ya rike shi da yace to wannan ko ba ni ɗana ne zai gaje ni zan gaje shi kamin musulunci ya hana to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya girma sai ya aura mashi zainab da ya aura mashi zainab shikenan suna zaune suna zaune lokacin da yake auren neman auren zainab a wajen iyayenta sun ɗauka annabi zai aure yarsu suna ta farin ciki annabi zai aura annabi zai aura ashe annabi ba shi zai aura ba zai aura ma wanda yake so ne usama shikenan sai da aka zo aura ran hankalin sai ta ko ba inda za mu yi abinda annabi da yake so dole a yadda sai ya aura ma usama to wata rana tana zaune annabi yana zaune sai ta wuce shi kenan sai idon shi ya fada a fuskanta sai irin maganar da na zuciya yana cewa to kaga ko wannan ma'aida ne na aure ta tun farko sai Allah ya ce to ai ko maganar sai ka aura sai ka aura saboda abu biyu wancan hukunci na cewa in ka mai da mutum ɗa ba za ka auri matarsa ba to wannan ai ba ɗan annabi ne da ya kai shi ba don a da wannan hukunci na biyu kuma yaya Allah ne annabi na son abu Allah ya ce ba zai bashi ba za a bashi to ana nan sai kai zaidu sai ku samu rashin fahimta da matarka sai ka kawo karin da wajen annabi ni ba zai zainab ba ta ishe ni ita kuma ta kawo har ma manzala sana ya ce ya rasulullah zaidu ka ji tsoron Allah ittaqillah ittaqillah shine Allah ya ce idda qulil ladhi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayka amta alayka zaid wa taqilla wa tukhfi fi nafsika ma la tubdi ka tuna lokacin da kake ce ma zaid sai usama ka rike matanka ka rike matanka zaid ne ka ka rike matanka ka ji tsoron Allah eh kuma ka koyi wani abu na son ka ni kuma sai na bayyana to daga baya sai Allah da yasa aka rabu da aka rabu sai Allah ya ce sai ka aure wannan matan sai ka aure wannan matan sai na aura ya ubangiji ce to ya za kai sai ka aura ne na ce ka aura annabi ya ce wannan mutum ba na mai da shi ɗana duk larabawa sun san cewa ɗana ne ce to ba wannan duk da ba kai ka haife shi ba sai ka aura to ai ni ba zan ji kunya in je mana Allah ce ba maganan kunya kar ma ka gaya ma kowa na daura auren ni da mala'iku na wannan hukunce hukuncen kenan wannan haramun ne a auren ƴaƴa ya dan da matar danka wa an tajma'u bainal ukhtayn haramun ne ku tara tsakanin yan uwa biyu tarawa ya da kanwa a lokaci daya haramun ne amma ta auriya tana maka tashi hankali da sauransu shikenan sai kanwan ta ce wallahi na ni ne da mun zauna lafiya ni kan ina son ka ita ne kawai dama take da ce to in sha kurumin ki kawai sai ka ba ta takarda sai ka ba da takarda kana ba da takarda da wace to shikenan kuma yanzu ai abu ya dawo kanki wannan ba haramun bane amma ka tara ya da kana na kanwa a wuri da haramun ne min nasabin aw rada'in na nasaba ko shan mama bin nikahi da aure wai na kuma wani yakumi ma bin sunnati aljamu bainaha wa bain ammatiha hadisi kuma ya kawo cewa bi halatta ka tara mace tsakanin tsakaninta da yar uwar uwanta ba wato ka aure mace da gugunta ko da innanta haramun ne wato wannan ai za a yi tashi hankali ko wannan kanwan uwanta ne sai ka je ka aure ta kuma to kana son ka haɗa uwa da ya faɗa kenan wata za ce ban da shegen yariya ko har irin wannan duk abin zai faru to Allah subhanahu wataala hadisin manzon Allah yace haramun ne ka aure mace da ƴar uwan uwarta ko da ƴar uwan ubanta wannan haramun ne amma wa yajuzu nikahu kulli wahidatin ya halatta ka aure kowace daya alal infiradi ita kadai dinta idan ka saki ya to ka auro kanwar uwarta ko kanwar ubanta ba laifi wa milkuhuma ya halatta ka mallake su ma'an tare a wajen bauta wata dan wani dan wahidata ya taki ɗaya daga cikin su illa ma qad salafa sai abin da ya shure fil jahiliyyati a cikin jahiliya min nikahikum na auren su ba ma zikira na sashi abin da aka ambata fala junaha babu laifi alaikum alaikum akan fi a cikin sa inna Allah haqiqa ubangiji kana gafuran mai gafara ne ne ma salafa ga abin da ya shure rahima qabla nahi gabanin hani rahima mai rama bikun da ku bi zalika a cikin wancanin ka
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وهل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافهين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما وحرم عليكم المحسنات أن هرم تامك أول ما تامه سني معنى أو ذات الأزواج ما أبو تامجي haramun ne ka auri mace in tana da miji sai in ya fike ta minan nisa'i daga mata an tankihu hunna ku aure su qabla mufaraqati azwajihinna kamin mazajen su su rabu da su hara'ira yayaye ne kunna so kasance muslimatin kunna aula illa ma malakat aymanukum sai abin da daman makin ku ta mallaka min al-ima'i na ku yanji bi sab'i da kamu falakum waduhunna ya halatta ku take su in kana lahunna azwajin fi dalil harbi kaga ya bambance mace ba ta auren wani namiji alhali da auren wani mutum a kanta haramun ne ka auri mata da aure a kanta idan haka din ya faru akwai dalilan da zai sa haka ya faru misali sai mutum ya bar mata ya yi tafiyarsa shekara da shekaru ba a gan shi ba ai auren shi bai mutu ba ta gaji da zama ta gaji da zama ta gaji da zama har ta je kotu sai aka ce an raba auren da aka dundun ba sani ba yana da rai ko ba da rai ana nan ana nan shikenan ta samu wani miji an daura aure da safe ana biki sai tsohon miji ya dawo ana cikin miji aka ce la wani ya dawo wani ya dawo mijin wancan ya dawo ɗazin ko aka daura aurenta sai ta ce bari in je in gan shi tana zuwa sai ta shige daki da ce sai an jima wancan ya haƙuri kai da ba wurin shi bai mutu ba a ga aiki ko ga za su ci abin da babu ruwa shi yana ne ya dawo wannan akwai matattaki wajen guda biyar wanda akwai haramcin aure amma ba ta abidu ta haini ne ba ba haramci har abada ba to ne lamarin ku da ya mani to sai kuma ku yanga ba ya ce matar da take da miji ba sai ku yanga ita ku yanga da aka kamo ta ai yaki ya kamo ta ko to tana da miji a can bai da wani amfani a tana da miji a can a to ya ganci kuma ya- ma a matsayin bai da miji to wannan iyaka in ka mallake ta a kuyanga maganar mijinta ce ya tafi saboda kamun nan da aka yi mata auren ya tafi yawa to shi kenan sai dai kai istibra'in ta zama ba ta da cikin wancan in ba ta da cikin shi kenan wannan shine cewa in kana lahu azwaj ko da kuna da mazaji fi daril harbi a gidan yaki to wannan ya halatta gare ku amma ba ba'dal istibra'i bayan kun yi istibra'in ta kun tabbatar da cewa ba ta dauki ciki ba wannan hukunci kitaballah kataba zalika ayin siba alil masdari kataba Allah ya rubuta wancaninka alaikum akan ku wa halalakum ma wara'a zalikum bil bina'i lil fa'il wal maf'ul huwa hilla ya halata muku abin da yawa ne ci abin da aka haramta muku minan nisa'i daga mata li an tatlubu na an tabtagu bi amwalikum ku nemi mata da kuɗin ku bi sadaqin da sadaqi au tamanin ko kuɗi muhsinina mutazawwijina kuna masu aure da su gairu musafihina ba kuna masu zina ba fa mastamta'atu wanda kuka ji dadi fa man tamata'atu wanda kuka ji dadi bihi da shi min hunna daga cikin su min man tazawwaja daga wanda kuka aura daga wanda kuka aura min wannan daga cikin man tazawwaja wala da taki na fa'atu hunna ujurahunna kubaru sadaqin su allati faratun lahunna wanda kuka yanka masu farilatan farilla la junaha alaikum babu laifi akan ku fi ma taralaitum cikin abin da kuka yarjejeniya an tunkuwa hunna da su min- bihi da shi min ba'di farid bayan farilla min haqiha aw ba'liha aw ziyaratin alaiha lokaci za a ce an yanka wa mutum sadaki kaza idan an yanka maka sadaki kaza sai ya zamo yayi maka kunci baka iya kawowa duka ba yana yiwa a daura aure nikahu ta kwili ma ba a ambaci sadakin ba daga baya ambata yana yiwa a zo auren ka ce to sadaki ne da aka yanka dubu ɗari ne yanzu ba ni da shi ga dubu hamsin ta bai ni dubu hamsin zuwa wani lokaci to bayan kulla irin wannan ba zai hana ta tare ba za ta tare tana bin wannan bashi to daga baya sai ta ce ta ganshi mai kyakkyawan hali ne mai kulawa da ita ne komai ya ji amma sadakin ya gagara ta ce to mai gida dai a cikin sadakin nan na rage maka kaza ka bani kaza ka bani kaza wannan ya halaga shi an ambata ta ce na rage kaza ka bani kaza a'a ba a yafe duka bai wa a yafe duka sai an bada allukum in dinarin to ko kuma a'a shi ya ganta ya dauka cewa tana da kayayyakin daki dan abin da ya bada sadakin nan bai wuce dubu ashirin ko hamsin ba sai zo ya ga kayan dakin ta bai kai yadda ya kamata ba ba gado ba kaza ba kaza sai ce to shikenan da nawa kike bi na na sadakin to yanzu ina bin ka dubu goma ne ba wanda ce to yanzu ga dubu hamsin na kara maki ki je ki kai saye kayan daki to Allah ya ce malajunaha alaikum in kun yarjejeniya min haqqiha na rigewa aw ba'liha ko ku rage sashin aw ziyaratin alaiha ko kari akan inna Allah kana aliman Allah masani ne bi khalqihi da halittar hakiman gwani fi ma dabbarahu cikin abin da ya shirya shi lakum gare ku na bi ma dabbarahu lahum gare su nan ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحسنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات الله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف محسنات غير مسافحات ولا متخذات اقدام فاذا اوسن فان تلد فاحشه فعليهن نصف ما على المحسنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وان تنفروا خير لكم والله غفور رحيم wannan hukunci da Allah yake gaya muku kenan matan da kuma ba a tabbat ba ba haramci akan su har abada matan da ka shika shika uku ba a haramta ka aure ta ba amma sai ta je gidan wani ta fito ba na har abada bane haka nan matan da take miji take da miji bai halatta ka aure ta ba sai mijin ya sake ta haka nan matan da take da idda ba haramun ne ka aure ta amma in ta gama idda ba haram haka nan kuma matan da kake auren yar uwarta haramun ne ka aure yar uwar nata sai in ka sake yar uwar to haka nan kana da mata hudu sai ka ga wata kana son ka aura to ita wannan wanda zaka auren haramun ne sai ka fitar da daya a waje to waɗannan guda biyar ke to amma ubangiji yana gaya mana faman lam yasadi min kun dawlan wanda bai samu wadata ba na bi an yanke hal musanati a wurin mata kiyayayyu الحرائر المؤمنات المؤمنين وهو جرى على الغالب يجب أن ينكح المحصنات المؤمنات غالب دي محصني يا فلا مفهوم له شيما بان مفهومي كما وانت ومما ملكت إيمانكم وأولي أبن دامنكم يملك ينكو من فتياتكم دقا باينكم المؤمنات المؤمنين والله أعلم بإيمانكم ألا شيء سي إيمانكم فاكتفوا بها بظواهره وتنصر إليه فإنه العالم بتفسيرها كاغا يتي ku aure ku yanga mu'minai ko sun ce sun musulunta ku aure su sun musulunta ne suna da imani ko ya ba su da imani yace wallahu alam bi imani Allah shi san imani ko dai ku yi amfani da zahiri wa kilu sara'ira ila Allah Allah subhanahu wa ta'ala ce duk abin da yake na koye ku bar ma Allah kaga wannan ma wani karantarwa ne tun yace la ilaha illallah muhammadu rasulullah yana sallah yana azumi yana zakka baka isa ka ce mashi kafiri ko ko a ba musulmi ba saboda zahiri abin da musulunci yake nema yayi na asirin kuma Allah ya ce ku bai tsakani na da bawa ni na sani shi yasa Allah ce ni na san mai imani ni na san wani imani na zuwa daga imani kuma Allah wani imani na wa rubba amatin da yawa ko yanga tabdul furwa ta takan fifici ya fi a cikin sa wa fa za ta ni sun bi nikahi ima wannan ana ɗebe maka cewa kenan karka je karka ce ba za ta aure ko yanga ba ka aure ta ba'alukum min ba'alin ai ku da su sashi ne daga sashi antum wa kunna sawa'un ku da ko yangan daidai kuke fi dini a cikin addini fata fala tastantibu min nikahi na kar ku ji kyaman auren su banki hunna ku aure su bi izin alihinna da izinin iyalin su mawalihinna iyayen gijin su atu hunna ujura hunna ku ba su sadakin su min ma'ruf da ya kamata min gairu matsalin ba ta wurin bashi wa naqasin ba da tawaya ba musanatin afaiba kuma waɗanda suke kamammu in za ku aure ku yanga ku aure kamammiya wanda kowa ya san a wance ne kowa da ganin da mutum yin kirki ne to gaira musafihatin banda wadda take zina zaniyatin jaharat masu zina a bayyane kar ku aure wala mutafilani azani ko ko a waɗansu ko yangan suka yi riƙe abokan boye akai Allah ya nuna bihin sirran ko da ba ma ku yanga ba kasan wance dai tana fita anya ana ganin ta da wani wani abokin ta dai da daddare da rana ko dullubi har ƙasa amma da daddare abokiyar wani Allah ya ce a ku yangan kar ku aure irin waɗannan fa idza husinna idan sun yi aure wa bi qira'atin bil binani fa'ili tazawwajna fa in atayna bi fahishatin in sun zo da alfasha zina zina fa alaihin nisfu ma alal ahmusanat wato su ku yangan idan suka yi zina irin rabin abun da ake ma mata yaya za a yi musu alfara'ir al-abkar idan zanaina in sun yi zina min al-azabi na azab al-haddi haddi fa jilanna sai ayi musu jaldi abu gifatan su 50 su 50 wa yarawna aba qamtar da su nisfu sanati rabin shekara wa qasu ana kiyasi alaihin an kansu al-abidu kaga al-qur'ani da yazo yace haddi wato haddi na mace ku yanga mace ya kawo bai kawo na namiji bai kawo na bawa namiji ba ya ce idan mace baiwa ta yi zina to lalle ne a bugi fatanta a bugi fatanta so hamsin to bai kawo namiji ba ya ce to an yi kiyasi shi ma namiji in yi ko lalla alhamdulillah masa ke sa malamai zaka kyale su an ce wani bawan Allah a zamanin da sai ya yi zina ya zina lange langen mutum ne in an mashi bulala hamsin din mutuwa zai to an mashi bulala hamsin din ya mutu kuma an mutu iya to kuma ba ya mashi bulala hamsin din ba ba a ji haddin Allah ba aka zo wajen malami sai ce a samu tsumagiya irin na bulalan doki na dabino din kilinin nan shikenan sai ya samu guda hamsin sai daure sai buga masa daya an yi hamsin نعم ولم ولم يعني الإنسان لسن إنسان شرطا شرعي لوجوب الحج بل لفادة يا بعد فائدة أنه لا رجم باجيف عليه كان أصلا ذلك أي نكاح المملوكات أو لم أبا من لك إن عدم الدولي إن كابا كذا وداتا ne domin shi da idan ya ya auri ku yanga to ƴaƴan shi za su tafi a banza domin shi bauta yana bin uwa ne ba yana bin uba ba idan uban da da ne uwar da kuma baiwa ne to dan bawa ne dabbawa ne don haka Allah ya ce liman khashiyar anata wanda ya ji tsoron zina wa aslu wa asli anatuna al mashaqqatu thumma bihi zina li annahu sababuha an ambaci zina da anatu wahala saboda abin da zai faru a baya na hukuma a duniya da hukuma a lahira min kun daga cikin ila bi labanin mallaha ko wanda baya tsoron yayi zina min al ahrar bala yahillu bi halati nikawa auren da wa kazaka nan man istada wanda ya samu ikon daula hurratin yana da kudin da zai aure ya to kai ya aure ku yanga alaihi shafi وخرج بقوله من فتياتكم المؤمنات الكافرات وبند كافرين كنا تند الله يكي من فتياتكم المؤمنات فلا يهل لكاها بهالتك أولي كوينغا كافرا با ولو أدم كودا أنا سأخا بيجي أما الله يكي وانتظروا كوي حقولي أن نكاه المملوكة كرك أولي أبا مملكة دمك أعينكم زمو باي خير لكم يا بمكو لألا يصير الولد رقيقا والله غفور الله من غافراني رحيم من رحمة الله من غافرا يا من رحمة لو تأتي لإلوتا في ذلك أجمل سنة alhamdulillah ya lalami aka raba kalla wannan mutum ne yana da mata ce na ce ya tafiya da ya tafiya sai ya dade bai dawo ba ya ɗauki dogon lokaci shi kenan sai wani ya zo ya kawo mata takarda saki ya ce ga yi nan mijin ya so ya ba ga takarda saki sai da ya dawo sai ya zo gidan sai ya gaba mata sai ya garza sai ta sai ta sai ta sai ce aya na dawo gida ba su same ni ba sai ta ce mishi ai ga takardar da aka aiko min na sai ka aiko da shi ya rantsa ya sake rantsa ya wallahi tallahi shi ba shi ta kuma ta ce ba za ta goya wannan ai sai a kamo wancan da ya kawo takarda sai ya ce ga shi ya aike ka a to kai ka ta karbi takarda wanda bai san ta ba ta yi ko ba san shi ba kawai ba sai da kawo takarda waye aiko ka ina yake sai a kamo wancan ai mai kuka in ya ce billahi allazi la ilaha illa huwa ya rantse to shikenan magana ya idan ko ya tabbata ba shi ya aiko ba auren su na nan lafiya ba abin da ya samu haka wanda za wannan sai da irin barin karrabawan da ran da ake yi a baki yana da kyau da ran ke dan yana baki sai ya haɗe wani ko ya haɗe Hotun ayan zare ba abinci bane ba ruwa bane ba wani abu bane zaren ne ya wuce kuma ya yi tazarce ne ba ba ya yi haka bane azumin shi ranar lafiya wannan yana sallar tarawih ya yi raka a ɗaya ya yi na biyu maimakon ya zauna ya sayya sai ya ne ya ce kawo na hudu shi ke nan ko gobe ya kawo na hudu Tun da na- kuma ya kawo sai ya kama shi ko ba tun da nafila ne sai ya dawo ya zauna ya yi tahiya ya kuma yi ƙari a sallah miƙe wannan da ya yi sai ya yi sujada na baki idan ko a'a ya kawo guda hudun shi ma ya yi rage a cikin sallah sai sujada wannan a waƙe din da waƙen da ake yi kan ce ya muhammadu ka kula da ni sai wani malami ya ce wannan abin da yake wa mene yana jin haushin annabi ya kula da shi ne shi da annabi annabin rahama ne annabin rahama ne kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana kula da al'ummansa kullum kullum annabi yana ce ummati ummati ummati ummati ai kula ne ko ma'ana ai hausa ce annabi ka sa ni cikin wanda za a yi wa rahama ka kula da ni in an zo kar a bani a gefe ko ina ce ma'anan kenan amma ya kula da shi ba yana nufin ya zauna ya gami shi bane a to ai shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya rasulullah shine yafi idan lalura ya zo akan ce ya Muhammad domin Allah ya ce la taj'alu du'a ar-rasul ka du'a ba'dikum ba'da kar ku kira manzon Allah kaman yadda kuke kiran junan ku tsakanin ku ni ma ban kira shi haka ba ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhan muzammilu ya ayyuhan rasul wannan lalle akwai rashin ladabi tsakani da annabin da a ce ya Muhammad kamar yadda Allah to shi yake nufi wannan daidai ne gwamma a ce ya rasulullah ko ya habiballah ko ya khalqillah ya fi a ce ya Muhammad dan ma ana nema ka jawo kunnen samari wanda yake ana azumi da zarar an sha ruwa sai ga wani ya kunna wiwi wani ya kunna ina da shi zai buɗe baki wannan yana nuna Allah bai karbi azumin sa bane domin me duk sanda azumi ya zo watan tuba ne watan rahama ne an tambaya annabi ya za mu yi mu gane idan Allah yana son mu musu ranace shi yace to duk lokacin da kaga kana zaka je kai aikin sako kaji baka so to Allah na so idan zaka yi aikin sako kaji baka so to Allah na so duk sanda zaka je kai aikin alkhairi sai kaji ka tashi cikin sauki kai to akwai yardan Allah ta da wanda ya sha wuyin nan anya yayi azumin kuwa bai sha a sako ba
yaya matsayin masu yin azumi wanda ya sanya azumi tuban da ashe ba ta komai da ka matsa su su suna cikin mushi ne sai zage zage su faɗi wannan su zage wannan shi ma ladan azumin su ba shi dan zamanin manzon Allah an samu wasu mata ba zage zage suka yi ba sun zauna ne suna azumi suka yi da wani suka yi ta tsegumin wani suka yi ta tsegumin wani da safe kamin yamma yunwa ya matsa musu kamar za su mutu aka ja ga manzon Allah ga wasu mata guda biyu suna azumi amma azumin ya kai musu inda ya kai ana ganin kamar ba za su iya kai ba annabi ya bada kwariya ya ce aje a ce su yi aman abin da suka ci da aka zo aka gaya musu annabi ya ce ku yi aman abin da kuka ci ce ai ba mu ci koyi ba annabi ya ce kun ci naman mutane ku yi amai shine suka sa hannu suka yi amai baki doyi mai doyi annabi ya ce to abin da kuka cike to wannan aibata wani kenan balle zagi to na ta azumin nan fa ladan shi da wuya a samu albabu lafiya zama lafiya da zama lafiya Allah ya da mai da Allah Allah ya biya bukatan sai biya bukatan kowa da kowa ya da mai da ayyukan ya Ali la sura da mutum imanar gina da jin sura ta masu yi sana'a sana'a da albina. Allah ya ba mu ya ba